الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattarwar mu a wannan masallaci mai albarka na masu da'awatu wal irshad domin ci gaba da aikin da aka soma na daura a karkashin alqawaidul fiqhiyya da farko yau muna hudu ga watan muharram hijira daga makka zuwa madina 1446 da bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 a kenan wannan karatu ne ko mu ce ci gaba ne da karatun alkawa'idul fiqhiyya da muka soma a daurar da lajnatu shabab lidda'wa suka shirya wanda lokacin da su suka hudda muna ya kare mu kuma mu kare ba sai muka ce to za mu hidda lokaci a zo a nan masallacinmu sai a ida wannan insha Allah ina ƙara tunatar da ku wannan karatun da muke yi yana da muhimmanci sosai ga ɗalibin ilimi alkawa'idul fiqhiyya suna daga cikin abin da malamai suke ce ma ulumul ala ulumul ala ma'ana ilmin muka wanda su ta hanyar su ne ake gane alkur'ani ake gane sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin karatun qur'ani daban fahimtarsa daban karatun hadisi daban me fahimtarsa daban ko manzon Allah da kansa ya gaya mana yace rubba hamil fiqhin laysa bi faqihin tana iya mutun yazo yana dakon hadisai ko yana dakon ayoyi amma bai fahimci ayoyin ba to muhimmancin alqawaidul fiqhiyya shine za su taimaka maka a wajen fahimtar alkur'ani da hadisi a wajen fahimtar hukumce-hukumce na musulunci domin ai sunansu kenan alkawaidul fitihiyya ka'idodi na gane mi na gane ilimin addini na gane fikihu wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon fahimtar wannan karatu karatu ne wanda yake da dan wahala kadan amma in ka gane masa to alhamdulillah zaka gani kuma ka zamanto wayayye a fanni na fatawa a fanni na gane kurakuran malumai a wajen fatawa da abin da ya kama da haka kuma karatun littahi ɗaya littahi biyu na wannan fanni baya isa ka kware a ciki sai ka yawaita karatun wannan fanni littafai da dama da abin da ya kama da haka na kenan idan bukumanta ba a karatun da ya gabata mun yi ka'idodi guda nawa ka'idodi guda nawa guda uku cikin nawa cikin biyar ana gane da kyau ko domin gani akan cewa alqawaidul fiqhiyya alkhamsul kubra ka'idodi na fiqhu mafi girma guda biyar su ne wanda aka yi bayani a cikin wannan littafin mun yi ka'idodi guda uku yanzu ka'idodi guda biyu suka muna saura ku karanta mana ka'idodin da muka yi ka'ida ta farko al'umuru bi makasidiha ka'ida ta biyu da muka yi na'am al-yaqinu la yazulu bi shakki ta uku ha al-mashaqqatu tajlibu at-taysir yanzu wace ta muna saura al'ada muhakkama da mi kuma ta karshe ad-dararu yuzaru wani baiti ne zai hade muna wannan ta wa zai karanta muna baitin da yake haɗe wannan ƙa'idodin guda biyar aha ran nan ko na baku shi aiko a'a ba kallo za ka yi ba cin kai za ka gai wa zai gaya mana su cikin kai ƙa'idar da take game wannan meke suna baitukan da suke game wannan ƙa'idodin guda biyar to bari in tuna muku yanzu zan yi muku shi da waƙe an gane ku khamsun muqarraratun qawaidu madhhabin للشافعي فكن بهن خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا kana iya kai su a haka in kuma ka iya wake ba sai ka yi khamsun muqarraratun qawaidu madhhabin lishafi'i fa kun bihinna khabira dararun yuzalu wa adatun qad hukimat wa kadha al-mashaqqatu tajlibu at-taysira والشك لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا wannan shine kenan ayi kokari a haddace yana da muhimmanci sosai alqaidatu rabi'a karatun namu na yau za mu yi ɗan gaugawa don ina da uzuri allah ma ne ya ƙaddar shi an yi karatun da wani uzuri ya muke da suna ya gitta kenan alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ta hudu al'adatu muhakkamatun al'ada muhakkama ce ma'ana ana hukunci da ita addini za mu gani bayanin ƙa'idar nan malam ya hida game da bayanin muhimmancin me yake da suna ka'ida yake cewa lil urfi aw al adati atharun kabirun fil qawaid al fiqhiyyati urfi ko al'ada duk ma'anan su guda yana da tasiri mai girma a cikin ka'idodi na fahimtar addini falam yakhlu kitabun min kutubil qawaidi don babu wani littafi daga cikin littattafai na ƙa'idodi da ya wofinta da ya kasance babu a cikinsa ƙa'idatin asasiyatin fil'urfi ƙa'ida wadda take mai mahimmanci ko wadda take mai meke da suna ta asali a cikin al'amari na al'ada ya ce au ƙa'idatin min alƙawa'idin mutafarri'ati ala ƙa'idatin asasiyatin fihima ko kuma ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi wanda ake cirowa daga cikin ƙa'ida mai asali a cikin wannan al'amarin na al'ada muhakkama ya ce dalika li'annal af'alal addiya wannan ya kasance ne domin ayyuka na al'ada wa in kanat af'alun shakhsiyatun hayawiyya ko da ko kasancewarsu ayyuka ne na mutane masu rayuwa shine hayawiyya alkainatul hayya su ake cewa hayawiyya walaysat min qabilil mu'amalat kuma ko da yake bata daga cikin nau'in mu'amalolin da musulunci ya tsara ga yanda za a yin su illa annahu indama yata'arafuha an-nasu to sai dai lokacin da mutane suka saba yin abu suka san shi wa yajri alaiha adatu hayatihim kuma al'adar rayuwarsu take gudana akan shi yasbahu laha atharun ko ta'thirun zai kasance yana da tasiri wa sultanun da kuma iko fi tawjihi ahkamu tasarrufat a wajen juyar da ko fuskantar da hukunce-hukunce na tasarrufi fatathbutu tilka al-ahkamu ala wifqi ma taqtadi al-'ada sai wannan hukunce-hukuncen su gudana a yanda al'ada ta gudana a kansu ولما نظر الفقهاء إلى هذا المعنى لوكتين دا معلومي نفقه سكي دوبي إزوا قوانا معنا تا الآدة ورأوا اعتبار العرف والعادة في التشريع سكا ميك دا سونا كلا دا مسلنشي يي كو أيكي دا مسلنشي يي دا الآدة أوجن شرعا تا الأمر وبناء الأحكام da kuma giggina hukunce-hukunce alaihi ma a kansu mana a kan al'ada da urfi lam yakfalu zalika to malumai ba su gafala ba daga wannan wa hum yuqa'iduna alqawa'ida suna ka'idantar da ka'idodi aw yukharrijuna alfuru'a ko kuma suna hiddu faru'o'i akwai alqawa'id akwai alfuru akwai almasail dukkanin su abubuwa ne wanda suke suna hutuwa ne daga cikin alqawa'id ko kuma suna huddu da resussuka wal masail da mas'aloli al mutafarri'a ala hadhihi al qawaid wanda suke hituwa daga wannan ka'idodin faqad zakaru akthar min qa'idatin sun ambaci yadda ka'ida ta ta'allaqu bil urfi wadda take da alaka da me yake da suna al'ada wa kaifiyata tahkimihi fil waqa'i wat tasarrufat da kuma yanda ake a hukunci da su a cikin abubuwan da suke afkuwa da kuma cikin ayyuka wannan shinhidar abinda mala yake nuhi shine ko da yake ko al'ada asalinta ba shari'a bace ana gane da kyau ku Allah bai ce ayi ba amma ake yi duk da ba musulunci yace ayi ba amma idan mutane suka saba yin abun to musulunci sai ya ɗauke sa ya gina hukunci da shi ba san ko ana gane da kyau ba musulunci bai ce dole ka sa riga ba amma da ya ce kai ne karishi ka sutura jikinka ko to kinan sai kasance al'adar mutane suna sa ne suna sa riga don sutura jiki yanzu sai kasance riga addini ce ana gane da kyau ko wannan shine kenan abin da yake nufi kinan al'ada Allah bai ce a yi ba amma idan mutane suka saba da ita to sai kuma musulunci ya sanya ta zamanto ita ma mai mai mai kirsuna mai mai inci a cikin a cikin shari'a amma akwai ka'idodi kamin al'ada ta zamanto addini akwai ka'ida ko kuma kamin addini yadda da da al'ada akwai ka'idodi wanda zamu gansu a nan gaba malai ce qimatu hadhihi al'adati kimar wannan kimatu hadhihi alqaida kimar wannan ka'ida darajar wannan ka'ida malici inna mawdu'a hadhihi alqaida yu'addu mawdu'an muhimman lalle mawdu'i na wannan ka'idar ana kilga sa a cikin mawdu'i mawdu'ai masu muhimmanci yu'inu ala kulli ala halli kathirin min almasail yana taimakawa a wajen walwale mas'aloli masu yawa wal hawadithil jadida da sababbin abubuwa masu kullowa malice dalika wannan ya kasance ne li annahu yatadammanu al-kathira min al-masail domin ya kunshi mas'aloli masu yawa allati tattasimu bis-sa'ati wal muruna wanda sun siffantu da yalwa da kuma caccanzawa shine al-muruna ash-shay'ul marin huwa ash-shay'ul ladhi yataghayyar sai yace wa tatawwur kuma abubuwa ne wanda suke haɓaka ma'amururi zamani tare da gudanar lokaci mana al'ada tana canzawa daga lokaci zuwa lokaci yanzu su al'adu da ace da ake a shekari 100 da suka gabata a wajen al'amari na aure yanzu ana yin su ba a yin su to wannan shine kenan yace faman nazara fi hadhihi alqa'idati duk wanda yayi dubi a cikin wannan ka'idar wa amma nazara yayi dubi mai zurhi walam yunkir taghayyural ahkam kuma bai yi inkari na caccanzawar hukunce-hukunce ba almabniyati ala al'arafi wanda suke ginuwa akan al'ada wal masalihi da maslaha bi taghayyuriz zamani da canzawar zamani adraka tisa'al fiqhil islami zai gane yalwar fiqhu ta musulunci wa kafa'atihil kamila da kuma dacewarsa cikakka litakdimin hululin munasiba don gabatar da walwale matsaloli wanda suka dace lilmasa'ili ga matsaloli wal mushkilati da matsaloli almustahdatha wanda suka zamanto na zamani hwarari wanda ada babu su wa salahiyatihi limusayarati tatawuril hayat da kuma daidaituwarsa ko tahiyarsa ga ci gaban rayuwa wa munasabatihi li kulli zamanin wa makanin da kuma dacewarsa da kowanne zamani da wuri wa hadha min a'zami awamilil qabiliyati lil khulud kuma wannan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sa abu ya dawwama bi'tibari shari'ati al-khatima ta lurar ta kasancewar ta ita ce shari'a wadda take cikakka ko ta ƙarshe allati la shari'ata wala dina ba'dahu wanda babu shari'a kun babu addini a bayanta malam yace kimar wannan ka'idar shine wannan ka'idar ta al'ada muhakkama ita ce ta ba shari'ar musulunci daraja ta kasancewar yana iya tahiya da zamani addinin musulunci yana tahiya ne yana tahiya da zamani babu wani abu da zai faruwa a wannan zamanin faki sai musulunci yana da ta cewa akai kuma dukkanin shi dalilin mi dalilin wannan ka'ida ta al'ada muhakkama waye san za a yi coronavirus babu wanda san za a yi tago amma da ta zo musulunci bai da ta cewa a ciki asali ma ta hanyar musuluncin aka bi don dakushewar yaduwarta domin ita alloba ce musulunci kuma ya ce in akwai alloba ya za a yi ha in kana a garin da allobar ta faru kanka huta don tana yiwa ka ɗauke ta kashe ka ɗallaha ma wasu kai kuma in ba ka garin kakkami kakka shiga larabawa suke cewa ko likitoci suke cewa alwiqayatu khairun min al-ilaj kun ga shi musulunci me ya koya mana garkuwa ana gane da ke ko ko kuma rigakahi hausawa ke cewa rigakahi ya hi magani a ibara ta malaman fiqh suke cewa ad-daf'u ashalu min ar-raf'i ana gane da ke ko ka kare abu kamin ya hwado maka shi yahi sauki da sai ya hwado maka yanzu ka rika kokarin ka daga shi ana gane da ke ko na'am kenan dai a takaice wannan ka'idar ita ce take sa addinin musulunci ya kasance yana tafiya tare da kowanne irin zamani tare da kowanne irin wuri wannan shine kenan da a ce musulunci daskararre ne duk abin da aka hukumta haka nan yake baya canzawa ana gane da kyau ko to da ina tsammani da bai kai labari ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan amma da yake ya kasance yana da damin dama ka'ida ce a wajen malamin fiqh suke cewa tatabaddalu al-ahkam bi tabadduli zamani wal makan hukunce hukunce suna canzawa da canzawar zamani da wuri amma wannan ka'ida tana da tana da sharadi akwai ahkamukin da suke canzawa akwai wanda ba sa mi ba su canzawa malai ce sharhul qa'ida sharhin wannan ka'idar ya'ani anna al-'adata 'amma ammatan kanat aw khassa wannan ka'ida tana nuhin ita al'ada ya kasance gaman mace ma'ana gari gaba ɗaya ana yin ta aw khassa ko kuma a'a wani wasu wasu mutane ne ke yin ta wasu ba su yi aha taj'alu tuj'alu hukman ana sanya ta hukunci li ithbati hukmin shar'iyyin dan tabbatar da wani hukunci na shari'a lam lam yanussa ala khilafihi bi khususihi wanda ba a samu wani nassi ba da yazo da ya saba ma wannan al'adar falau lam yarid nassun yukhalifuha da a ce dan haka da a ce wani nassi bai zo ba da ya saba ma wannan al'adar ko kuma aslan ko kuma wani asali falau lam yarid nassun yukhalifuha aslan da a ce wani nassi bai zo bai saba ma ita al'adar a asali awwara da ko kuma nassin ya zo walakin amman sai dai nassin ya gamamme ne bai keɓanci wannan al'adar ba kawai fa inna al'adata tu'tabaru alama sayati to wannan al'adar za a yi aiki da ita kamar yadda bayani zai zo a nan gaba yace wa ma'anar al'ada ma'anan al'ada al-istimraru ala shay'in maqbulin shine ci gaba akan wani al'amari wanda yake karbabbe littabi'i salim ga ɗabi'a wadda take lahiyayya abinda ake ce ma al'ada shine ci gaba akan wani abu wanda duk mai hankali yana ganin ba laihi bane wanda duk mai lahiyayyen ɗabi'a yana ganin ba laihi bane ana gane da ke ko to wannan shi ake ce ma al'ada yace wal mu'awadatu ilaihi marratan ba'da ukhra da kuma komawa zuwa ga wannan abun lokaci zuwa lokaci kina al'ada daga al-mu'awada ne abin da yake maimaituwa kowa na yi wanga na yi wanga na yi ya ce wahiyar muradu bil urfi al'amali ita ce a fiƙihu ake ce ma urfi na aiki fal muradu biha hina idin don haka manuwarta a wannan lokacin ko kuma a wannan lokacin ma la yakunu mughayiran lima alaihi ahluddin ma'anan al'ada shine dukkanin abun da yake bai saba ma abun da ma'abota addini suke akai ba wal'aqli salimi da kuma abota hankali lahiyayye wala munkaran fi nazarihim kuma ba inkari kuma ba sa inkari a ra'ayinsu kinan al'ada dukkanin abun da masu addini ba sa kyamarsa masu lahiyayyar ɗabi'a ba sa kyamarsa haka kuma masu tunani ba sa kyamarsa to wannan ana ce masa al'ada amma ana nuhin daga cikin mutanen ku ba mu misalin wata al'ada wadda musulunci bai ce ai ba kowa na yi kuma kowa ba zai ce maka in kai kayi da yi ba a sa montur ya sa kuma Allah khair sa agogo ana gane da ku musulunci ya ce ka sa agogo bai ce ka sa ba amma da Allah akwai wani da zai ce maka bai dace ka sa agogo ba akwai wanda zai cewa shi yana ganin kai sa agogo ma bai dace ba sai dai mahaukaci ko to shine duk abin da mai hankali in ya gani bai inkarinsa ana gane ko to ana ce mishi al'ada malai ce fal'adatu tu'tabaru marja'an fil umuri shar'iyyati al-mutlaqa dan haka al'ada ana tu'tabaru ana daukar ta marja'an madogara fil umuri shar'iyya a cikin al'amurra na shari'a al-mutlaka wanda suke sakakku allati lam tuhaddad wanda ba a kayyade su ba mislu dabitu nafaqati zauja misalin ka'ida ta ciyar da mata wal auladi da ƴaƴa wa nahwi zalik da abun da ya kama da haka musulunci da ya ce ka ciyar da iyalinka ko li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati amma musulunci ya yi bane ce ka ba su abincin sahi ka ba su na rana ka ba su na marice ka ba su na dare musulunci ya ce haka ya dai ce ka yi ne ka ciyar da su to yanzu ciyar wannan za a maida ta zuwa ga al'ada wannan malin kamar yana bayanin ka'idar da malamai suke cewa ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi dukkanin abun da a addini ba a kayyade ga yanda za a yin sa ba to da al'ada ake kayyade sa shi ne ma da ya ba misali misalin ciyar da iyali musulunci da ya ce ka ciyar da iyali amma bai kayyade maka ba kilo kaza za ka basu ko tiya kaza za ka basu ko da lokaci zuwa lokaci kaza za ka basu za a diba a al'ada al'adar ƙauye a wajen ciyarwa ta sha bamban da al'adar ina da al'adar birni ƙauye in an yi kari da rana me ake sha da wuya kaga a ƙauye da in dai kaga a ƙauye da rana an yi to to biki ake yi ko kuma an yi baki daga birni amma dai su hura ce wannan ita za a tankama ala gane da kyau ko don haka in kana da mata a ƙauye da rana hura kawai kake ba ta baka da laifin komai domin shine al'adarsu amma yan birni in ka kama ta hura to ko ƙara ta kai ka kana da laifi domin al'adarsu ba hura ake sha ba ame abinci ake ci ba abin sha ake sha ba wannan shine kenan ku rike wannan ka'idar ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi mu je gaba zan ba ku su musulmai masu yawa wanda za ta ƙara fayyace mana ka'idar malici wala ya'ni hadha annaha dalilun shar'iyyun mustaqillun sai dai wannan ba yana nuhin ba ita al'ada dalili ce na shari'a mustaqillun mai cin karansa ba babbaka yu'assisul ahkama yana miki da suna horar da hukunce hukunce bal ta duru fi falakin nususi shar'iyya a'a ita ka'ita al'ada tana gudana ne karkashin falaki in aka ce falaki shine magudana karkashin magudana ta nasusi na shari'a almutlaqa wanda suke sakakku allati lam tuqayyad wanda ba a kayyade su ba wa lam tuhaddad kuma ba a haddade su ba wa bina'an alaihi dan haka gini akan haka fa idza khalafat nassan shar'iyyan idan al'ada ta saba ma nassi na shari'a fala ibrata biha ba a aiki da ita ku bani misali al'adar ta saba ma shari'a a kasar Hausa zane shatuni an gane ko gobir an gane ko nace gobir da nufin tsage na gobirawa kusan mafi yawan kabilun Hausa suna da tsage ana gane da kyau ko in ba ɗan kaɗan daga cikinsu ba to tsage haramun ne yana ɗaya daga cikin alwashi wanzu Allah ku yi ce la'anallahu alwashima wal mustaushima Allah ya tsine ma mai tsage da wanda ake yi ma nan an kawo jinsin mata ne bin mafi yawanci suke yi min babi algalaba amma ana nuhin maza da mata duka suna a ciki wal muradu min kauni ha'ammatan abinda ake nihi da al'ada ta kasance gamamma ce an takuna muttarada ta kasance muttarada abu a shay'ul muttarid huwa shay'ul mutatabi an gane ko alladhi la yanqati shine a shay'ul muttarid khilafuhu mudtarib an gane ko wancan da ta'un shi kuma wannan da mi da dadun yawa kenan shine al'ada ta kasance muttarida ay tabbatatta mutatabi'a aw ghaliba ko ya kasance galababba ma'ana galibatun fi jami'il buldan ya kasance mafi yawan garuruwa ana yin ta shine ake nuhi da al'ada gamamma kina al'ada kala biyu ce akwai al'ada amma akwai al'ada mi khassa sai ce wa min kauniha khassa abinda ake nihi da al'ada ta kasance khassa keɓantatta an ta kuna kadhalika fi ba'dha ta kasance kamar yadda muka gayi a can a wani sashen ta ana ganewa mana ta kasance wasu al'umma ne ko wasu jama'a ne keɓantattu a cikin gari suke yi misali a ce niger sai a ce kabilar hausawa sun shahara da kaza kinan kun gani khassa ce lil hausawiyin ko khassa ce li zarmawiyin za a ce ko na'am malice faliftiradu wal ghalaba shartun li'tibariha dan haka ka'ida ta kasance tabbata al'ada ta kasance tabbatatta kuma ta kasance mafi yawan mutane suna yin ta sharadi ne na aiki da ita a shari'a sawa'un kana ta'ammatan dai ne ya kasance al'adar gamamma ce au khassa ko kuma ke bantatta ku bani misalin al'ada wadda take khassa al'ada khassa aha to bari ba ku misali misalin al'ada khassa daura zani a nigeria suwa ke daura zane ha ina nufin bangaren maza suwa ke daura zane yarba ko ibu ba su dora su ma suna daurawa ibu da yarabawa kenan wannan sai ta kasance al'adatun khassa fi nigeria khassatun li jama'atil yoruba wa ibo an gane ko to ku bani misalin al'ada amma a nigeria wadda kowa na yi a sahulla jazakumullahu khair hatta kahurai suna sahulla kenan lubsu taqiya adatun ammatun li jami'i sukani Nigeria an gane da kyau ko a Niger ma akwai misali na ce Nigeria ne dan saboda da mazani yazo min akai mu kuma anan bamu da masu da mazani ko wannan shine kenan malai ce aslu hadhihi alqaida asalin wannan ka'idar min alqur'ani daga alqur'ani qaulullahi azza wa jalla fadin Allah mabuwayi madaukaki wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kuma su mata suna da haƙoƙi irin haƙoƙin da mazansu suke da akan su walin rijali alaihinna daraja an gane da kyau ko sai dai maza suna da wani masabiki ko kuma wani matsayi akan su shine alqawama wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne kalima ta al ma'ruf ita ce kalima ta al'ada ma'ana mata suna da haƙoƙi akan maza da kyautatawa an gane shi ko to wannan kyautatawar har musulunci ya fayyace duk abin da namiji zai ba mace an ce ka tufasar da mace cewa ka yi duk wata za ka mata kwamfile a? bai a ce ba ga lokacin da za ka mata amma dai a al'ada wani lokaci ne zuwa lokaci ake wa mace kaya duk sallah duk in ana wani biki ko da abin da ya kamata haka kina wannan ya shiga al'ada haƙƙin su ne kai musu al'ada ce amma musulunci ya yarda da ita don me don saboda musulunci da bai kayyade ba ya bar muku ne ku da al'ada ku wa minas sunna a sunna kuma kauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah li Hindi binti Utba ga Hindi binti Utba zaujatu Abi Sufyan matar Abu Sufyan hinama shakat lahu shuhha zawjiha lokacin da ta kai koken rewar mijinta ga manzon Allah fa qala laha sai manzon Allah yace khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauka abunda yake isarki da ke da 'ya'yanki na dukiyarsa bil ma'ruf da abunda aka sani na al'ada ana gane da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ya'ani khudhi min malihi yana nuhi ki dauka daga dukiyarsa walau biduni ilmihi koda ko a ce bai sani ba fa hadhihi nafaqatu wajibatun alaihi domin ita wannan ciyarwar dole ce akan sa ya ciyar da ke falaki zafru bima biha matastata'ati dan haka kina da damar ki ɗebe ta duk lokacin da kika samu iko hindu ce ta kawo karan mijinta waye mijinta sufiyan abu sufiyan ko na'am yace manzo Allah yana da dukiya amma bai bani abin da yake sata ni da iyalina sai manzo Allah yace ki je ki rika diba in bai koda bai sani ba daidai amma abin da zai isa ko a al'adance kun ga manzo Allah bai kayyade mata ba me abin da za ta me abin da za ta dauka wannan hadisin shine babban dalili akan ka'idar da malamai suke cewa me yake da suna subhanallah laisa ne ba mai yake da suna ka'idar ta na na dan manta ka'idar in na tuno ta nan tana da muhimmanci sosai ana gane da ke ku sai ta zo mini sai sai sai in manta da ita na taba tuna muku ita lokacin muna bulugul maram a ba haka bane ya yajuz na'am na tuno yajuzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani'i in kana sababu zahira يجوز لصاحب الحق أخذه من الممتنع إن كان السبب ظاهرا يا هلتا جمي حقي يا دوكي haƙƙin da haƙƙinsa da aka hana masa ana gane da kyau ko in ya kasance abu ne sananne haƙƙin nasa ban san ko ana gane da kyau ba kana biyar mutum bashin jika goma yana da kuɗin kuma ya ƙini ya ƙi biyanka wata ran sai ka shigo shagon saka isko ana kilgon kuɗi sai ka zage jika goma ka tai sai ka ce wane na zage ke jika goma kuɗin da nake biyar ka ba ka da laihin komi ya juzu li sahibil haqqi akhdhihi min al mumtani'i in kana sababu zahira ma'ana amma ya kasance ko kana dalili ne kana dalili na haƙin wannan ka'idar ba ta shiga a aikin da ba a yarjejeniya nawa za a baka ba mutum ya ɗauke ka aiki bai ce ga abin da zai baka ba dan bai baka ba a wannan lokacin baka damar ka doka dan baka sanya ne haƙƙin naka yake ba ya ne shi ke niyyar ya baka amma in dai abu ka san sa kayyadadde naka aka hana maka in ka samu dama ya halatta ka mi ka dauka dalilin mi dalilin wannan hadisin wanda shine dalilin wannan ka'idar sai mala yace qawlu ibn mas'ud radiyallahu anhu ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun duk abinda musulmai suka gani mai kyau ne to hatta a wajen Allah ma mai kyau ne وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح kuma duk abinda musulmai suka gani mummuna ne to hatta a wajen Allah ma hatta a wajen Allah ma mummuna ne wannan kuma ana sanin sani ta hanyar me ta hanyar al'ada duk abinda musulmai suka ga mai kyau ne to hatta a wajen Allah menene mai kyau ne abinda suka gani ba mai kyau bane hatta a wajen Allah menene ba mai mara kyau ne ana gane da kyau ko kina wannan sai nuna yanda musulunci aiki yake aiki da al'ada مالك وهو حديث حسن وهو إن كان موقوفا على ابن مسعود yace ko da yake ku wannan hadisin mawkufi ne ga ibnu mas'ud an gane da ki domin akwai wanda suka rawaito shi marfu'i cewa magana manzon Allah ce amma magana mafi inganci maganar ibnu mas'ud ce sai ma ce illa anna lahu hukmul marfu sai dai yana da hukuncin marfu'i ma'ana yana da hukuncin kawar manzon Allah ne ya faɗe sa li'annahu la madkhala fihi lirra'i domin a cikin wannan maganar ra'ayi baya shiga ka'ida ce ko a wajen malaman hadisi suke cewa mala me yake da suna qaulus sahabi fi ma la majala lil ra'yi fihi lahu hukmun raf'i idan sahabi ya faɗi magana wadda asalin ta babu ra'ayi a ciki to kamar manzon Allah ne ya faɗi ma'ana sahabi ya ce abu kaza kaza ne kun wanda an san irin wannan ba mai faɗin sa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kawar manzon Allah ne ya faɗi domin su ba sa faɗin son rai shurutul amali biha sharaɗin aiki da wannan ka'idar al'urfu labudda lahu min shurutin hatta na'amalahu al'ada sai ta cika sharuɗan ta kamin a aiki da ita wa shurutul amali bil urfi arba'atun kuma sharuɗan aiki da al'ada guda hudu ne a rike wannan sharuɗan duk al'adar da ta cika wannan sharaɗin to ya halatta ita yi baka da lahin komi in kayi ta in ma kai niyya sai ka samu lada a ciki awwaluha sharadi na farko an yakuna al'urfu muttaridan ghaliban ya kasance al'adar muttarida ce ma'ana tabbatatta ce ana ci gaba da yin ta kuma mafi yawan mutane suna yin ta bi haythu la yakunu muttariban ta yanda al'adar ba wataran ana yi bane wataran ba a yi shine bi haythu la yakunu muttaridan kinan kishiyar مضطردة يتي لأنه إذا كان مضطربا غير غالب غير غالب دومين إذا الآن تكسنتي معناه باكو ديوشي أكي ينتبا كم با غالب متاني كي ينتبا فلا يقال له عرف تشي wannan asali ma ba a ce masa al'ada sai dai a ce masa ra'ayi ra'ayi ne yayi wanga ra'ayi ne ya bari amma ya al'ada ce zaka kowa yana yi wa hadha ma yu'abbiruna anhu biqawlihim wannan shine abin da suke faɗi suke nuhi da faɗin su yana nuhin malaman fikihu al-ibratu lil ghalibi sha'i' dunan nadiri dunan nadiri ka'ida ce a wajen malamin fiqh suke cewa al-ibratu lil ghalib ash-sha'i'i duna an-nadi abinda ake lura a wajen al'ada shine abinda yake mafi yawan mutane na yi kuma ya yadu ba abinda ba can ba a rasa bane ake yi ana gane da kyau ko mala yace wa shartu thani sharadi na biyu an yakuna al-urfu ghayra mukhalifin lish-shari'a ya kasance al'adar bata saba ma shari'a ba ana gane da kyau ko fal mukhalifu lish-shari'ati la ibrata bi al'adar da ta saba ma shari'a ba a aiki da ita wa misalu zalika misalin haka ma law kana fil urfi bina'ul buyuti ala shaklin maftuhin ya kasance misali al'adar wasu mutane ce gina gida ba tare da an kewaye sa ba ka gina ciki da halanka ba tare da ni ba kewaye ba bi haithu la yastatiru an-nisa'u fil buyuti ta yanda mata ba sa suturta a cikin gida su suturta ta shiga ƙuri amma da ta huto kowa na ganin ta fa inna hadha al-urfi mukhalifun lish-shari'a yace to wannan al'adar ta gina gidaje a haka nan to za ta kasance ta saba ma shari'a wa min thamma la yultafatu ilaihi dan haka a wannan lokacin ba za a ba za a waiwaya mata ma'ana ba za a yi aiki da ita ba wala tuqayyad bihi uqud uqud sannan kuma ba za a yi kasuwanci da ita ba shine ma'anan wala tuqayyad bihi uqud ai la tuttakhadhu shartan fil uqud ba za a yi aiki da ita ba a matsayin sharadi a cikin kasuwanci ku bani misali ka'idar da ta saba ma al'adar da ta saba ma shari'a a ƙasar mu ta Hausa ko a ko a ƙasar mu ta Niger misalin al'adar ta ta saba ma shari'a bayan wanda muka kawo a can baya a kokowa a a domin kokowa ba ko da shi ta saba ma shari'a ba an gane ko da a ce ba a sa kuɗi kaman waɗanda suke yi ba suke sa kuɗi ba kuma a wajen kokowar ana yin ta a cikin sutura ma'ana ba a barin cibiya da gwiwoyi waje babu da yi akan haka kuma babu wannan tsahe-tsahen da suke yi tauri ita tauri dama da kaji an faɗi da to ana muhimmi tsari domin idan baka da tsari ma baka baka shigar ta to kinan tauri misali ta saba ma shari'a dan saboda mi a cikin ta akwai tsahi al'ada ce ta saba ma shari'a akwai sharo ana gane ko ita ma haka ita ma baka yin ta ma sai da sai baka da riga kuma ita ma tare da tsahi ake yin ta wannan shine kenan ashartu thalith sharadi na uku na al'ada kamin ta zamanto addini ko hukunci na shari'a an yakuna al'urfu sabiqan ghayra lahiqin ya kasance ita al'adar an jima ana yin ta ba yanzu ne aka kirkira ta ba tun a can fil azal ana yin ta ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب yace to a wannan lokacin za mu yi aiki da me yake da suna al'ada ko mu ce urfi wanda yake na'am yace a wannan lokacin za mu yi aiki da al'ada as-sabiq wadda ta riga ba za mu yi aiki ba da wadda take yanzu ake yin ta dunal urfi allahid ita ce ma'ana al'ada wadda yanzu aka kirkira ta wa misalu zalika misalin haka lau ishtara insanun min ghairihi bi sittina janihan da a ce wani mutum ya sai daga waninsa ma'ana wani abu da janihi sittin an gane da kyau ku kabla mi a ta sana kamin shekakaman ka ce sefa sefa sittin an gane ko shine ma'anan jani yace kabla mi a ta sana kamin shekara ɗari fa na la nahkumu ala dhalika bil junayhati al mawjuda yace to a wannan lokacin in yanzu za mu yi hukunci to ba za mu yi hukunci ba da janihikin da yake wannan lokacin a yanzu bal bima yusamma riyalan fi dalika zaman za mu yi aiki da abin da ake ce ma riyal a wancan lokacin nasu kanal janihu fi dalika zamani min zahab domin a wancan lokacin shekara 100 da suka wuce jani da zinariya yake wal'ana min waraqin amma shi kuma a yanzu da azurfa ake yin sa fayu'malu bi hukmin urfi sabiq da haka za a yi aiki da hukunci na al'ada ta da ba al'ada ta yanzu ba abin da yake nuhi shine misali a ce kudin da muke amfani da su a yanzu zinariya ce da azurfa yanzu idan ka sai gida a shekara 100 da suka wuce da zinariya sattin sai yanzu ya kasance kudin da azurwa ne ake kilgonsu an gane da kyau ku kuma yanzu ne za a biya wanda wanda ya siyi gidan wanda aka saida ma gidan a wancan lokacin to ba za a ce ba yanzu da kudin yanzu za a bashi a kina a bashi azurfa guda sattin a za a kilga da kudin da suke a wancan me a wancan lokacin na zinariya kinan sai kasance za a bashi zinariya sattin ko kuma ma yu'adiluha abin da yake daidai da kiyasin ta a wannan lokacin wa shartu rabi' sharadi na hudu Allah yujada tasrihun yukhalifu al-urf kada a samu wata magana karara wadda ta saba ma al'ada fa idza wujida tasrihun yukhalifu al-urf fal'ibratu bit-tasrih la bil-urf idan aka samu magana wadda ta saba ma al'ada karara to a wannan lokacin za a yi aiki da maganar ba za a yi aiki da al'ada ba wa min amsalati zalika misalin haka annahu idza wudi at-ta'amu amama al-insan idan aka aje abinci a gaban mutum fa innahu fil urfi yajuzu al-akl min zalika at-ta'am a al'ada da an aje maka abinci a gabanka ana nuhi an baka dama kai ne kaji yace li anna hadha yu'tabaru idnan fil urfi domin a al'ada kaman an maka izini ne walakin lawudi at-ta'amu sai dai da a ce an dora abinci thumma qila la ta'kulu min hadha at-ta'am sai aka ce maka kada ka ci daga wannan abincin fa huna wujidat fi muqabalati al-urfi to a wannan lokacin an samu abin da ya kalubalanci al'ada qarinatun wata hujja ta dullu ala anna ma ta'arafa alaihi nasu laysa muradan da take nuna cewa abin da ka saba kai ba yanzu shi ake nuhi ba anan abin da yake nuhi shine ko da al'ada an saba da ita in ya kasance an ce ba za a yi aiki da al'adar ba to maganar ita za a aiki da ta ba da al'adar ba ma'ana magana tana gaban al'ada a al'adance da an kawo maka abinci an aje a gabanka me ake nihi ka ci don haka in ka ci wannan abinci duk wurin wanda za a tahiya baka da laifin koni amma da an kawo maka abincin aka aje sai aka ce kakkaci wannan abincin ba naka bane to a wannan lokaci in ka ci abincin ka je ka ce a'a ai ni abinci ka mini a gaba na sai a ce a'a ai ya ce ma kakkaci kenan wannan al'adar ba za a yi ba ba za a yi da ita ba al'ada ce duk matar da za a aure sai a mata akwati mai taya kai kuma da kuka zo wajen nema aure ka ce to muku ba za mu kawo akwati mai taya ba kun yarda eh mun yarda to baya duk rigimar da ta kaure kai ke da gaskiya ba za a ce ba za a aiki da al'ada amma da a ce kuka zo neman aure ba ku kawo akwati mai taya ba sai mutanen suka ce to mu ba za a daura aure ba sai an kawo akwati mai taya a al'adance suna lahi ko ba su lahi ba su lahin komi al'ada ce kuma ba ku yi ba'ar da su ba za a yi aiki da ni ba da al'adar ba ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam kina wannan sune sharuɗa guda hudu na al'ada kamin aini kamin a yi aiki da ita to ku zano muna su na harko an ta kuna mutarida ko ya kasance galibin mutane suna yin ta ana yin ta a kowane lokaci na biyu aha Allah to khalifa shara kada ya kasance ta saba ma shari'a na uku ha yawa ta kasance tun can fil azar ana yin ta ba sabuwa bace ana gane da kyau ko domin akwai wanda zai cewa shi in dai ba wanda suka yi shekara ɗari ba akwai wanda zai cewa shi da ya taso bai isko ana akwati mai taya ba ni dai kuma na taso a wajen aure ana kawo lehe ana kawo akwati an gane da kyau kudu da shekarun ba wani yawa da ke gare su ba ta kenan ya kasance tun a fil azal ana yin ta ba sabuwar al'ada ba ce ta na uku fa yawwa kada ya kasance an samu mi an samu magana wadda ta kore ta ana gane da kyau ko na'am abinda ake nihi duk al'ada da ta cika wannan to duk inda za a je kai ke da gaskiya domin kana aiki da al'ada wal adatu muhakkama al furu'u allati tandarju tahta hadhihi al qa'ida ma'ana rassa ma'ana kaman wasu daga cikin misalin hukunce hukunce da suke hito a karkashin wannan ka'idar mala yace من الفروع الذي تفرع عليها من الفروع الفقهية تعصر الإحاطة به hukunce hukuncen da suke hitowa ƙarƙashin wannan ƙa'idar yana iya wahala a ce mun iya mun kewaye sanin su domin abu ne wanda kullun sabuntuwa suke yi yace wa minha daga cikin su anna shari'ata ja'at bi bi anna sariqa la yuqta'u illa idha saraka min al-hirs daga ciki ka'ida shine a shari'a barawo ba a cire masa hannu sai in yayi swata daga hirzi a fiqhu akwai abin da ake cewa al-hirs abin da ake cewa al-hirs shine ajiya in barawo yayi swatar abin da an boye sani an ashe sani lokacin ne za a ne za a yanke masa hannu ana gane da kyau ko yace wal hirzu la dhabita lahu fi shar'i shi kuma ajiya ko taskancewa ko boye abu baya da mikir suna baya da dabiti ma'ana kaman shari'a bata kayyade ga abinda ba in kai shine ka boye sa ko ga abinda in kai shine ka aje abu wala fil lugha ko kuma a cikin yare fa yurajja'u ila al-urfi sai a maida shi zuwa ga zuwa ga al'ada bil misali yatadhi al-maqal mutum ne ya sanya motonsa a cikin gida a cikin gidan ma ba a tsakiyar gida ba ya sasa a me a ƙuryar ɗaki yanzu idan ɓarawo ya zo ya ɗoke wannan moton in aka kama shi a shari'a za a ne za a yanke masa hannu amma mutum ne ana gane da kyau ya ajiye motonsa a wancan wurin kuma bai sa ɗan kwaɗo ba ya barke ko bai ma barke ne ba an gane ko ya shiga ya shiga al'amuransa yanzu barawan da aka kama ya saci wannan mutum a shari'a ba za a yanke masa hannu ba shi ba barawo bane dan kwace ne ko dan sabci ne ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan shi abu boye abu da rashin da rashin boye sa wannan ya danganta daga zamani zuwa zamani akwai zamanin da in ka ajiye motonka a wannan wurin to kaman ka ɓoye sa ne kaman zamanin magabata da su gabata amma a wannan zamanin in ka ajiye motonka a wanga wurin to baka adana sa ba ana gane da ke ku malai cewa wan nafaqatu ala zawjati aw al qaribi la yujadu laha dabitun muhaddadun fi shari haka ciyarwa akan mata da makusanci wanda yake dole ka ciyar da shi la yujadu laha dabitun muhaddadun fi shari a shari'a ba a kayyade ba dole ga abin da zaka ba matarka dole ga abin da zaka ba yar uwarka wadda take bata da kowa wala fil lugha hatta ma a cikin yare fa yurajjau ila al-urfi to wannan sai a maida shi a al'adance me a al'adance ake ba mace da ci wa kad anata shari'u hukman nafaqati bil urfi shari'a ta allaka me yake da suna hukuncin ciyarwa ga al'ada maliki wa'lam anna i'tibaral adati wal urfi yarji'u ilayhi yurja'u ilayhi fil fiqh kasan da cewa dai ita al'ada da urfi ana komawa zuwa gare ta a cikin fiqh ta musulunci fi masaila la tu'addu kasratan a cikin masaloli wanda ba a iya kirge su dan saboda yawan su fa min zalika daga cikin misalin sinnul hayd shekarar haila ba za a ce ba mace in ta kai shekara kaza ne take haila don mi dan saboda sun sha bamban akwai da shekara tara ma tana fara haila ana gane da kyau ko wal bulughi da kuma shekaru na balaga ba wanda zai ce maka in mutum ya kai shekara goma ne ko shekara sha biyar zai balaga a sai dai a ce dai mutum bai wuce shekara kaza bai ni ba bai balaga ba amma a ce dole dole ga shekarun balaga babu wanda ya san wannan wa aqallul haid ko kuma mafi karancin haila akwai matar da ventilator take yi akwai matar da sati guda take yi akwai da mata na iya wuce haka wan nifas haka kuma shi ma jinin biki ba a cewa dole karancinsa kaza ne wattuhuri domin za mu yi atafikin shi ne zuwa ga meke da suna alhayat sai ce za mu idafa sani zuwa ga hayat ya ce wa galibiha wa aksariha haka shi ma tsarki mafi yawansa da karancinsa mafi rinjayensa da kuma mafi yawansa wa tulu zamani wa kasrihi fi muwalatil wudu haka kuma da ɗaukar lokaci da kuma karantarsa a wajen a bin bayan arwalla kun sai na daga cikin sharuɗin arwalla almuwalat me almuwalat shine bi baya ka kurkure baki kai tsaye ka kai ga hanci kai tsaye ka je ga huska don ya ka samu tazara aka samu ɗan lokaci to wannan alwala ta kace a wallahi in zaka in zaka sake shi ka sake daga harko ba ci gaba zaka yi ba to babu wanda zai ce ma in kai minti goma ne arwallaka ta lalace sai ka ci gaba sai ka sake ta daga harko an dai ce in aka samu tazara arwallar tana katsewa wafi ihrazil malin masruq haka kuma a wajen taskancewar dukiya wadda aka sace wafi raddi zarfi ayu'a da kuma wajen mayar da me yake da suna salka ko akwati alhadiyati na kyauta wa adami da kuma rashin karbarsa akwai wanda in yi ma kyauta za karba akwai wanda in yi ma ba za karba ba a al'ada mutane suka san haka wa fil qabd fil buyu'i haka kuma a wajen karba a wajen kasuwanci ana gane da kyau ko wal akli min at-ta'ami al muqaddami diyafatan da kuma ci daga abinci wanda aka gabato da aka gayyace ka bila lafzin ba tare da lafazi ba wa ghairi dalika da abin da ba haka ba wannan duka kawai misalai ne na abubuwan da al'ada take ne take tasiri a cikin su ana gane da kyau ko kenan dai al'ada tana aiki a addini a inda babu nassi karara wanda ya bayanin yanda ne yanda ake yin ta sai ma ce alqawaidu alfar'iyyati almundarija tahta hadhihi alqaida ka'idodi wanda suke hituwa karkashin wannan ka'idar ma'ana wannan ka'idar al'um akwai ka'idodi da suke hituwa karkashin ta to ga daga cikin su na farko isti'malun nasi hujjatun yajibu al'amalu biha aikin mutane hujja ce wadda ake yake wajabta ai aiki da ita ana gane da kyau ko ma'ana idan mutane suka saba da yin wani abu to hujja ce wannan abin za a yi aiki da shi matukar dai babu dalilin da yake ga yanda ake yin sa ana gane da kyau misali wajen damun aure na zo nema an baka na zo neman iri an gane ko dukkanin su irin wannan duka al'umur bi maqasidiha an gane ku musulunci bai ce ba ga lafazi kaza da shine za a daura aure to duk lafazin da kuka yi yayi ana gane da kyau ko wannan shine kenan innama tu'tabaru al'adatu idha taradat wa ghalabat ka'ida ta gaba shine al'ada ana aiki da ita ne idan ya kasance ba al'ada ce wadda take mai ci gaba kuma al'ada ce wadda take da rinjaye mafi yawancin mutane na yin ta al'ibratu lil ghalibi sha'i'i lan nadiri abun lura ga al'ada shine abun da yake yaɗaɗɗe mafi yawan mutane suna yi ba abun da can ba a rasa bane ake yi ƙa'ida ta hudu alhaqiqatu tutraku bi dalalati al'ada haƙiƙa ana barinta an gane da kyau ko don saboda abinda al'ada take nunawa abinda ake nuhi shine akwai lokacin da kai kana ganin abin gaga yanda ya dace a yi sa a hakikani amma kuma za a bar wannan hakikanin abi ne abi ne abi al'ada shine abinda wannan ka'ida take nuhi sai ce na biyar alkitabu kal khitabi rubutu kawan magana ne da mutum zai rubuta takarda ya ce ya rubuta abin da ya rubuta na sake ki ko da bai faɗi da baki ba wannan sakin ya yi ko bai ba ya yi shi ne ma'anan alkitaba kalkitaba na gaba al'isharatul ma'ahuda lil'akarina kalbayani bil lisan nuni ishara wadda aka saba ga wasu mutane to kamar bayani ne na baki ma'ana ishara kawan magana ce mutane sun saba da in aka yi haka mu a wajen mai aka yi haka menene gaisuwa ne ko da bai ce ba wani ina kwana inda ya maka haka menene maka an gane ko amma ya saba in yi haka ba da ku nike ba da wanga ya yi haka to me yake yi kenan ko bai furta baki ba zagi yayi ana gane da kyau ko wannan shine kenan akwai misalai da yawa ko shine ma'anar ishara wadda aka saba to kawai bayani ne da harshe al-ma'rufu 'urfan kal mashruti sharta abunda aka saba a al'adance to kamar sharadi ne musamman a fanni na a fanni na kasuwanci ga yanan ma akwai kaida akan wannan at-ta'yin bil 'urfi kat ta'yin bin nass abunda aka ayyana ta hanyar al'ada kamar abunda aka ayyana ne ta hanyar nassi abinda mutane suka saba wajen ciyar da iyali na sau uku ake ba iyali abinci da sahe da rana da marece to wannan duk da ba hadisi bane ko qur'ani ya nuna haka to dalili ne shi ma kamar nassi ne domin al'adar mutane haka suke yi kuma Allah ya ce a ciyar da iyali liyunfiq du sa'atin min sa'ati to kai kuma sa'akka a cikin al'ummarka sau uku suke ciyarwa in wasu ne sau hudu suke yi in wasu ne sau biyu ne suke yi al-ma'rufu bainat tujjari kal mashruti bainahum abunda aka sani a tsakanin yan kasuwa kamar abunda aka shartanta ne a tsakanin su ma'ana idan yan kasuwa suka saba a al'adar su suna yin kaza to wannan abun kamar sharadi ne duk wanda zai kasuwanci a hakakin zai tahiya da shi sai idan an yi ba'adu na cewa ba za a yi aiki da ni ba da wannan sharadin wannan shine kinan wa masu girma ka'ida ta nawa ka'ida ta biyar a cikin ka'ida ta biyar ce ta hudu ta hudu a cikin wannan ban san ba in lokaci yana bari mu yi da wannan dai ba karatun rata ta zamu yi mishi ba ko inda safha biyu ce alqa'idatul khamisa ka'ida ta karshe ta biyar la darara wa la dirar kada ka cutar kuma kada a cutar da kai مالك هذه القاعدة الفقهية العظيمة يعنون بها في كثير من كتب الفقه wannan ka'idar ta fiqhu mai girma abinda suke nihi da ita a mafi yawan suna gayinta a mafi yawan littafin fiqhu da ad-dararu yuzal kidan wasu malamai mamakon la darar wa la dirar sai suna cewa ad-dararu yuzal cutarwa kawar da ita ake yi wa ja'ala mu'allifuha ma abarna bihi dalilan 'alaiha wa aslan laha sai dai wanda suka wallafa wannan ka'idar a yanda muka kawo ta sun gaye ta ne don saboda dalili ne a kanta kuma asali ne a kanta domin ta zo a cikin nassin hadisi ne la darara wa la dirar kenan sai aka ɗauke ta a matsayin ka'ida kuma ita kanta dalili ne walakin lamma kana mantuquha nassun hadisun nabawiyyin karim yace lokacin da maganar wannan ka'idar ya kasance nassi ne na hadisi na annabi wa huwa yu'addu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin ana kilgasa daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah wanda mun yi bayanin sa a farkon darasi sara masara alqawaid alfiqhiyya alkulliyya sai wannan hadisin ya kasance ya bi magudana irin magudana ta ka'idodi na fiqh wanda suke gamammu ahmiyatu hadhihi alqa'ida muhimmancin wannan ka'idar innal mujtama alislami lalle mujtama na musulmi fi muhitihil kabir a cikin kewayensa mai girma takhtalifu fihi nau'iyatul afradi sun sa nau'ukan mutane ya sha bamban wali kullin wijhatun huwa muwalliha kowanne da inda ya fuskanta wannan shi gurin sa da yaushe yayi cuta wannan gurin sa da yaushe yayi zamba wannan gurin sa da yaushe ya samu banza wannan gurin sa da yaushe ya keta wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal insana kuma Allah ya halicci mutum wa auda'a fihi quwwatay alkhairi washar ya sanya a cikin sa ƙarhi na alkhairi da sharri an gane ko wa hadainahu annajidain wa makkanahu min an yatasarrafa bihi ma kaifa yasha kuma Allah ya ba sa ikon yayi yanda yake so da wannan abubuwan Allah ya baka ya nuna maka alkhairi ya nuna maka sharri ya baka damar kai yanda kake so ana gane da kyau ko wan nafsul insaniyatu kathiran ma taghfalu an ruhi shari'a ita kuma rayuwar ta dan rayuwar dan adam mafi yawanci tana gafala daga me yake da suna ruhi na shari'a ma'ana daga hukunce hukuncen shari'a fata'isu fil ardi fasadan da haka rayuwar dan adam wataran sai ta rika son ta yi banna a ban kasa bidafi'in min al ananiya dan saboda ananiya da take tunkudar sa abinda ake ce ma ananiya shine son kai na'am wa hubbu dhat duk wasu duk ma'anan su guda an gane ko ananiya daga ni ni ni ni komi shi komi dai shi daga ana ne shi kuma hubbu dhat shine son kai kin wa ta'addi ala al-akharina da kuma ta'addanci ga wasu falau turikat hadhihi hadhihi an-nafs min ghairi mani'in yamna'uha da a ce wannan rayuwar ta dan adam an barta ba da wani abu wanda yake hana ta ba aw hajizin ko wani shakamaki yuwaqqifuha inda haddiha da zai tsaida ta akan iyaka la'adda zalika lintisharil makhawif wa za'za'atil amni da wannan ya kai ga yaduwar tsoro da kuma me yake da suna girgizar zaman lahiya wa tasaddu bina'il mujtama da kuma kekkecewar gina ta me yake da suna al'umma lihada kana ma yuhaqqiqul manfa'a don haka ya sanya dukkanin abin da zai tabbatar da amfani wa yanshurul mahabba ya yada soyayya wa yamna uddarar kuma ya hana cuta da cutarwa yu'tabaru ruknan ake ɗaukarsa a matsayin gimshiki min arkanin shari'a daga cikin gimshikan shari'a wa asasan min usus tashri'il islami kuma asali daga cikin asallai na shari'a ta musulunci malaci mahimmancin wannan ka'idar da ya kasance rayuwar dan adam rayuwa ce wadda take ta kunshi alkhairi da sharri kuma sau da yawa rayuwar dan adam za ta so yin sharri domin inna nafsa la'amaratun bisu to kasancewar rayuwar dan adam haka take tana buƙatar abin da zai hana ta ta aiwatar da wannan sharri to shi yasa musulunci yace la darara wala dirar kada ka cutar da wani kuma kada kai ma a cutar da kai yace aslul qa'ida asalin wannan qa'idar أصل هذه القائدة نص حديث نبوي أصل ونن قائدة نص نينا حديثنا النبي نقله جماهير أهل العلم وند ما في يوان ما أبو تائلمي سنشراتو سواحتجوا به كما سنيه جادشي ولعل أجود الطرق له mai yiwa mafi ingancin hanyoyi na wannan hadisin ma rawahu al-hakim wa ghayruhu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar man darrahu Allah bi duk wanda ya cutar to Allah ya cutar da shi wa man shaqqa shaqqa Allah alaihi duk wanda ya tsananta ma wasu to shi ma Allah ya tsananta masa malai ce wali abi dawud fi sunanihi min tariqi abi sirma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man darra darrahu Allah bi duk wanda ya cutar to Allah ya cutar da shi da abin da ya cutar da wani nan wa man shaqqa shaqqa Allah alaihi ولمالك مرسلا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولابن ماجه من طريق فضيل بن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار manzon Allah ya hukumta kada ka cutar da wani kuma kada wani kai ma ya cutar da kai qalal munawi imamul munawi yake cewa qalal ala'i walil hadithi shawahidun wannan hadisin yana da hadisai wanda suke masa shaida yantahi bi majmu'iha ila darajati sihhati aw al-hasani al-muhtajj bi wanda a ƙarshen sa dai yana kai daraja ta inganci da kuma daraja ta hasan wanda ana ana buga dalili da shi sharhul qa'ida ma'anar wannan ka'idar ad-dararu bid-dammi wal-fathi ma yu ma yu'limu adh-dhahiru min al-jism shine abunda yake sa radadi a wajen jiki duk abin da zai sa maka raɗaɗi a jikinka ana ce mishi darar wa ma yattasidu bi mahsusihi fi muqabalatil adha da kuma abunda mutum yake ji a lokacin da cutarwa ta fuskance sa ma'ana cutarwa ta same sa wata cuta ta same sa wa huwa ilamun nafsi shine raɗaɗin da rayuwa take ji wa ma yattasidu biha da abin da yake hada da ita sai malai ce wa diraru dararun bi ma'ana darrahu addirar shi ya hutu ne daga darrahu ya cutar da shi wattarrahu ila kaza ko kuma ya tura sa zuwa ga kaza bi ma'ana alja'ahu ilaihi shine ma'anan ya tura sa zuwa gare sa walaysa lahu minhu buddun kun babu yanda ya iya sai yayi haka misali wanda ya mare ka dole ai sai ka ji ciwon ya mare ka ko ko ba haka ba sai inda marin bai kai mari ba inda mari ne aka yi mai kyau dole sai kayi mai sai ka ji ciwo shi ne ma'anan wattarrahu ilaihi dole sai ka ji ciwo yin aka maka wannan abun waddararu ilhaku mafsadatin bilgairi mutlakan addarar shi ne ka meke da suna ka ta hanyar ka wata banna ta samu ga wani kai tsaye shi ake ce ma addarar والضرار مقابلة الضرر بالضرر shi kuma addirar a wata ma'ana shine mutun ya cutar da kai kai ma sai karama da cutar wanda ya maka wa fassarahu ba'dhum bi alla yadurru ar-rajulu akahu ibtida'an wala jaza'an wasu fassara sa da cewa kada ka cutar da dan uwanka sannan kuma in ya cutar da kai kada kai ma ka saka masa da cutarwar wa dararu yarji'u ila ahadi amrayni ita cutarwa tana hitowa ne daga abubuwa guda biyu imma tafwitu maslahatin imma rishin yin abun da ya dace au husulu madarratin ko kuma samuwar abun da yake cutarwa bi wajhi min rujuh ta kowace irin fuska cutarwa ta hanya biyu take hitowa bil misali tadhil maqal ba a kawo maka abinci ba kuma lokacin cin abincin naka yayi har awa guda ta hau an cutar da kai ko ba a cutar da kai ba dan ba a kawo maka abin da kake ni ba kake bukata zai amfanin ka an gane da kyau ko to wannan shi kuma ya zo ne kana zamna sai take ka da mota kun ga shi kuma shi kuma cutar da kai kin yi ta hanyar cutarwar ya kawo maka shi kuma wancan a abin da ya dace ya kawo maka ne bai kawo maka ba sai cutar ta ne sai cutar ta zo shine abin da yake nihi malai ce ma'anar ka'ida ma'anan ka'ida annahu la fi'la dararun wala dirara la fa'ala dararun wala dirar bi ahadin fi dinina ko la fi'la dararun wala dirarun bi ahadin fi dinina ma'ana ai a addinin mu ba a cutar da wani kuma sannan wani bai cutar da wani ba a cutar da wani sannan shi ma wani da za a cutar shi ma baya cutar da wani ai la yajuzu shar'an li ahadin an yalhaqa bi akhara dararan ai baya halatta ga kowa ya cutar da wani an gane ko wa qad siqa dhalika bi uslubi nafi al-jins an kwararo wannan ka'idar da uslubi na kore jinsi li yakuna ablagu fi nahyi wa jazri wa zajri dan saboda ya kasance ya yi kai makura ta hani da yin tsawa babu cuta ba cutarwa ba wai cewa aka yi ba kada ka cutar kuma kada ka kada kaman a ma'ana haka za a ce amma a fassara ta ma'anawiya haka za a ce amma a fassara harfiya shine babu cuta ba cutarwa to baya da ma'ana sai a ce kada ka cutar kuma kada a ne kuma kada a cutar da kai kenan fassara harfiya da fassara ma'anawiya mala yace inna tafsira lafzata wa la dirar bil ma'na sabiq fassarar lafazi na la dirar a ma'anar da ta gabata alladhi dhakarnahu huwa bi ma'na laysa lil mazlumi an yazlima ghayrahu baya akan wanda aka zalunta ya zalunci waninsa wa huwa bi itlaqihi shabilun liz zalimi aidan wannan kuma ya shahi hatta shi ma az-zalimi falaisa lil mazlumi an yazlimahu aslan shi ma bai dace ba wanda ya zalunce sa ya rama da zalunci ballahu an yatakhallasa min zulmihi sai dai yana iya ya ya rama zaluncin da aka masa wa ya'khudhu al-haqqa minhu ya amshi haƙƙinsa daga gare sa wa yas'a wara rad'ihi ya bi bayan ƙoƙarin tsoratar da shi an zulmi daga zalunci bima yakfi radi'an da abun da zai isa ya tsoratar da shi li amsalihi ga makamantansa anil mu'awada dan kada su ƙara yi amma ma za da ala dalika fala ya juz amma abun da ya ƙara akan haka baya halatta malaiti yana shiga a cikin wannan ka'idar kada ka cutar hatta wanda ya zalunce ka kada ka cutar da shi sai malam ya ce amma shari'a ta ba da dama in za ka cutar da wanda ya cutar da kai to ka cutar da shi daidai me daidai gwargwadon yadda ya maka ai shi kuma wannan nasi ne na alkur'ani ko ya Allah ya ce وإن عاقبتم فآخذوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين uwaka ni kake zan uwarka ubanka kakanka yan gidanku to wannan ka wuce guna da iri amma uwaka kai ma uwaka a an da me zaka zagi na shikenan amma uwaka nagode tahi to wannan kai lahu khairun wannan shi za a ce ma cool coys wannan shine kenan amma hau akai wahala sai an jure na'am mali ce ma yandarju tahta hadhihi alqa'ida mun kusa karewa a ƙara hakuri kaɗan sura kaɗan abin da yake gudana ƙarƙashin wannan ka'idar min alfuru'i na faru'uka ma'ana wasu daga cikin hukunce hukuncen da suke gudana ƙarƙashin wannan ka'idar ya tafarrau ala hadhihi alqa'idati kathirun min abwabil fiqh yawa daga cikin ka'idodi na fiqhu suna hitowa da yawa daga cikin ƙohohi na fiƙihu suna hitowa a cikin wannan ka'idar mimma kanat mashru'iyyatuhu tawaqqiyan min wuqu'i darari daga cikin hukunce-hukuncen da an yi su ne don saboda ƙoƙarin kare abkuwar cuta famin dalika daga cikin wannan anwa'ul hajri nau'ukan alhajar fa innaha shuri'at tawaqqiyan abinda ake cewa alhajar shine alhajar akwai kala biyu ne akwai alhajru linnafsi walhajru lilghairi mutum ne yake da dukiya sai ya kasance amma baya da hankalin da zai bashi damar ya sanya sanya dukiyar nan da ta dace to za a hana masa amfani da wannan dukiyar har sai yayi ne har sai yayi hankali wabtalul yatama hatta idza balagun nikah an ga da kyau ku ma'ana ku rike musu dukiyar su ku rika jarabta su game da dukiyar kada ku ba su dukiyar har sai sun kai lokacin aure ma'ana sun yi hankali alhajr lil ghairi shine mutum ne dan kasuwa ne wanda bashinsa ya yi dukiyarsa yawa kuma ga masu biyarsa bashin suna bukatar bashin ba kudin yanzu sai a hana masa amfani da kudin don saboda a samu a raba mawa a biya wa'anda yake biya shi ne ake cima alhajar a hana mutum amfani da dukiyarsa shi ne ce daga cikin shi akwai wannan nau'uka na alhajar fa innaha shuri'at tawaqqiyan min wuqu'i darari an shar'anta alhajar ne don saboda kare abukuwar cutarwa al'aidu taratan lidatin mahjur wadda cutarwar a wataran tana komawa ga wanda aka wanda aka hana ma amfani da dukiyar wataratan ligairi wataran kuma an kame shi ne don saboda kame an hana masa amfani don saboda cutarwar kada ta kai ga waninsa don an ba sa amfani amfani da dukiyar to ba zai biya wa'ancan ba fa inna man wajaba hajruhu idza turika don haka duk wanda yake dole a hana masa amfani da dukiyarsa idan aka bar sa biduni hajirin ba tare da an hana shi amfani da dukiyar ba kad ya durru bi nafsihi tana iya ya cutar da kansa ta hanyar ya sa dukira inda bata mi ba a inda bai dace ba wa kad ya durru bi ghairihi tana iya kuma ya cutar da waninsa ya hana masa kudin sa kama huwa zahirun kaman da yake a zahiri wa minha habsul musiri yana daga cikin misalin wannan habsul musiri idan tana anil infaqi ala auladihi kame wanda yake yana iya ciyar da iyalinsa a kame shi a sa shi kasa ko a yi masa ukuba an gane ko wanda baya ciyar da iyalinsa au qaribihi almuharram ko kuma dan uwansa wanda yake muharraminsa wanda ciyarsa take dole a kansa wajawazu darbihi wannan zai bada damar halaccin bugun safil habsi a lokacin da aka kama sa idan asarra ala limtina idan ya dage akan shi dai ba zai bayar ba za a masa wannan hukuncin ne tawakkiyan min wuqu'id darar bi auladihi dan kare abkuwar cutarwa ga 'ya'yansa au qaribihi ko kuma dan uwansa daga cikin alfuqara'u talakawa bi baqa'ihim bila nafqa dan saboda kada su tsaya basu da abin da za su cutarwa mutum ne yake dama ne ciyar da iyalinsa sai yake ciyar da su an gane ko yanzu sai a kama sa a hukunta sa za a masa hukunci ne dan saboda a kare cutarwar da yake ma ne iyalinsa wa minha daga ciki malau a'ara ardan lizira'a da wani zai ari wata ƙasa don noma au ajaraha laha ko kuma ya ɗauki hayarta fa zara'aha almusta'iru aw almustajar sai wanda ya ari gonar ya nomi wannan gonar ko kuma wanda ya ɗauki hayar ya nomi wannan gonar thumma rajja almu'iru sai shi wanda ya bada aran ya nemi da amaido masa da gonarsa awin tahad muddatul ijara ko kuma lokacin da suka yi yarjejeniya na haya ya ƙare qabla an yastahsida zar'a kamin ya girbe abin da ya noma fa innaha tutraku fi yadil musta'ir to a wannan lokacin wannan gonar za a barta a hannun wanda ya areta awil musta'ajir ko wanda ya dauki hayarta bi ajril misli da ƙarin wasu kuɗi ila an yahsida zar'a har zuwa lokacin da zai girbe wannan gonar wa zalika tawaqqiyan wannan kuma an yi sa ne dan karewa min tadarrurihi dan kada ya cutu bi qal'i zar'i a wajen cire wannan shibkar da yayi wa huwa baqlun alhali bai nuna ba abinda ake nuhi shine mutum ne ya baka hayar gona ko ya ara maka gona akan zuwa wani lokaci yanzu kayi shibka lokacin yayi kai kuma abun gonarka bai yi ba bai nina ba to a wannan lokacin shari'a za ta hana ma wannan mutumin ya amshi gonarsa har sai ka yi ne har sai ka girbe don a kare cuta daga me daga gare ka ana gane da kyau ko ku shi yadda musulunci ke kula da haƙoƙin ne da haƙoƙin mutane wannan ka'idar a ƙarƙashinta ne ake wannan hukuncin malam yace abu na ƙarshe shine alqawaidul far'iyyati almundarija tahtaha kathiratun malai ce ka'idodin da suke hituwa ga ƙarshen wannan ka'idar suna da yawa wa minha daga cikin su ad-dararu yudfa'u bi qadri al-imkan cutarwa ana kare ta ana tunkuɗe ta daidai gwargwadon iyawa ana gane da kyau ko karkashin wannan ne manzon Allah ya ce idan wani ya zo ya ce ka bashi dukiyar ka kada me kada ka bashi Ara- ya rasulullah ara'aita in rajulun ja'a yuridu akhdha mali idan wani mutum ya zo yana so ya amshi dukiyata sai manzo Allah ya ce fala tu'tihi mala kada ka bashi dukiyarka sai manzo Allah ya ce ara'aita in qatalani idan yace zai yaƙe ni fa sai manzo Allah ya ce qatilhu kai ma yaƙe ya karsa sai ce ya manzo Allah to in ya kashe ni fa sai manzo Allah ya ce anta fil janna kai shahidi ne to in ni na kashe sawa sai ya ce huwa fil nar shi dan wuta ne an gane da kyau ko kinan musulunci ko da shi yana koya mana kariyar me kariyar kai wannan shine kenan ad-dararu yuzal cutarwa kawar da ita ake ko da yaushe ad-dararul ashad yuzalu bid-dararil akhaf cutarwa mai tsanani ana kawar da ita da cutarwa mafi sauki bil misali yatabhil maqal ana gane da kyau ko yanzu mutum ne yazo ya nuna maka sanda ko ka bani kudin ka ko in ko in bige ka da wannan sandar ana gane da kyau ko kai kuma kawai sai ka zano bin ka zano bin daga ka burme shi ka halbisa har ya mutu a wannan lokacin ka saba ma shari'a wancan hadisin ba zai ba zai hau akan ka ba domin ad-dararul ashad yudfa'u bid-darari al-akhaf sanda ya jayo ko to kai ma sai ka samu abin da ba sanda ba eh sai ka samu abin da ba bindiga ba ko daidai sandar in kuma ta kakare in ka zago bindigar kana ganin dai zai iya burma zai iya buga maka sandar in kana da yuka wannan kana iya masa illa amma in ka sa bindiga ka wuce guna da iri ko kuma in ka ɗauko bindigar ba ga kai za ka burma mashi ita ba sai ka burma mashi ta gami ga kafa ta yadda ba zai yi ba ba zai mutu ba amma kawai daga hiddo sanda shi kenan sai ka hiddo bindiga ka burma masa ta a wannan lokacin ka ka kuskure ad-dararul ashad yudfa'u bid-darari al-akhaf na gaba yutahammalu ad-dararu al-khassu li daf'i ad-darari al-am ana yin haƙuri da cutawar da kai kaɗai ta shafa don kare cutawar da al'umma ta shafa bil misali ya tadhil maqal ka shigo masallaci sai ka isko an kunna venti kai kuma baka son venti kun sa wanda haka suke ko venti yana sa musu majina ko tari yanzu shigowarka in ka gane wannan ka'idar shine za ka yi haƙuri da cutawar da ventin nan zai maka don saboda in ka kashe venti suwa za su cutuwa mutane da za su cutuwa shi ne ma'ana ka yi haƙuri a kan abin da kai kaɗai zai cutar don kare abin da wa zai cutar mutane da zai cutar yanzu da ka shigo sai ka kashe venti yanzu ka yi mi ka yi son kanka ko yanzu kai ke amfana su kuma sauran mutane suna ne suna cutuwa domin su zahi zai sha musu kai kunga wallahi aka gane wannan ka'idar da da al'ummar mu ta cika da alkhairi yanzu ku ji da Allah mutun ne a wannan zamanin da muke na ruwa mutun ne zai je da duwatsu kusan metir biyu a gaban kofar gidansa dan saboda kada mi kada motoci su biyo su yi mishi rami a bakin kofarsa alhali kuma inda ya sa ramin nan tsakiyar hanyar nan duk mota da ta biyo za ta fada wata ma dan lahewa za ta yi ana gane da ke ko wata ma in ta fada a ciki tayar karewa take da abin da ya kama da haka in ka yi haka ka hihita abin da zai amfani ka kai kadai akan abin da zai amfani wa zai amfani al'umma wannan shine ma'anan wannan kenan idan har kai kana abin da Allah ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun to zaka gani rayuwarka tana akan haka in ka san abu kai kadai zai cutarwa amma zai amfani al'umma to sai ka gabatar da abin da zai amfani al'umma akan abin da kai ne kai kadai zai amfanuwa dar'ul mafasid aula min jalbil masalih kaida ta karshe da malam ya kawo turewar a me yake da suna a banna shi ake gabatarwa akan jayo amfani wa zai ba mu misalin wannan kaida ture banna shi ake gabatarwa akan jayo amfani na na ba tare da ya gaya musu ba jazakumullahu khairan malam ya bada wani misali yace kuma misalin hukuma tana wani wani abu wanda bai dace ba irin wani kaman alama ta zalunci sai mutum ya hutu a gaban al'umma yana waɗi yana tunzura al'umma yanzu idan al'umma suka yi bore an gane da kyau ko suka yi irin na gaddafi wanda wai don saboda burodi ya yi tsare ne shi ne aka fara zanga-zanga an gane da kyau ko yanzu sai ya kasance mai wajen neman kiba an tono ne an tono rama babban misali shine a wajen jihadi in ka kalli jihadi zaka gane wannan matsalar yanzu jihadi idan ka je me ake ce ma jihadi shine kahurai sun kawo farmaki sai a je a kare dan kada su me su cutar da al'umma yanzu kai ka gani in ka tahi kaman ka salwantar da rayuwarka ce dan saboda kare ne dan saboda kare banna kada ta abku shine dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ban san ko akwai wanda zai ba mu wani misali na hankali ba ana gane da ke ko na misali misali ɗauki wani misali kai ne allah ya baka jarababban mata ana gane da ke ko kuma ga ta da bala'in kishi kuma sannan ga ka da allah ya meke da suna an yi rishin sa'a ba kai saurin aure ba ɗiyanta sun girma kun san iyayen suka girma to uwarsu suke kama mame suke kama ma kishi kuma baka da halin ka kama kana so kai aure kuma baka da halin ka kama mata wani gida kuma ka san in ka auro wata mata ka kawo ta a gidan nan sai an yi dambe an gane da kyau ko yanzu kai auren ka jayo amfani ne amma sai ka ki auren dan kare bannar da za ta abkowa bayan me bayan auren ana gane da kyau ko kenan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ana gane da ke ku wannan ka'ida tana shiga a cikin a cikin abubuwa masu yawa yan uwa masu girma wannan kamar yadda nake muku karatun da muka yi wallahi so min tabe ne na ka'idodi na fiqh wanda idan ka gane su zaka iya warware matsaloli masu yawa masu yawa na shari'a wanda in Allah ya so za mu yi kokari bayan wannan daurar mu samu wata daura mu sa ta littafi na ka'idodin fiqh wanda yake wannan fadi wanda yake da kumshe da ka'idodi masu yawa insha Allah za mu yi sanarwa bayan haka bayan mun tsara in Allah ya so inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna yana da kyau mu bada maraje na irin wannan ka'idodin da kasa alqawaidul fiqhiyya a Google za su baka littattafai masu yawa wanda aka rubuta akan alqawaidul fiqhiyya suna da yawa sosai akwai na me yake suna nukhbatu min ulama akwai na ɗaya daga cikin mai yake da suna manya-manyan malumai da ake ce ma al'imam mai yake da suna walid bin rashid a sa'idan a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan maluman da suka yi ma alkawa'idul fitihiyya hidima yana da wallafe-wallafe masu yawa na alkawa'idul fitihiyya yana ɗaya daga cikin littafansa alkawa'idul muza'a yana ɗaya daga cikinsa القواعد خلاصة القواعد خلاصة القواعد الأصولية da sauran littafai dai na alƙawa'idul fiqhiyya za ka kuma samu manzuma wanda aka yi daga cikin su manzumar da muka bada misali a waccan shekara wanda muka ce tana waccan lokacin wanda muka ce tana iya ita za mu kawo a wani sati in Allah ya so kuma a wani karo in Allah ya so idan muka shirya me yake da suna daura wannan shine kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik yau mu samu natsuwa ba dan saboda lokacin takaitacce ne kuma kasancewar akwai wasu ayyuka a gabana hankali na duk ya doku insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh